أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وللوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك يوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Asabar 11 ga watan Ramadan shekara ta 1447 wanda ya je da 28 ga watan Fabrairu 2026 miladiya. a wannan wata mai alfarma da muka saba daidai da lokaci muna gabatar tafsirin alkur'ani mai girma muna suratul baqara aya ta 83 Allah ta'ala ya ce wa id akhadna mithaqa bani isra'il ka tuna musu a lokacin da muka riki alƙawari na banu isra'ila la ta'buduna illa Allah kan cewa ba za ku bauta ma wani ubangiji ba wa bil walidaini ihsana kuma iyaye an yi musu an yi umarni a kyautata musu kyautatawa wa bil qurba a kyautata ma wato makusanta wal yatama kuma a sada zumuncin barayu wal masakin da kuma talakawa wa qulul linasi husna in za ku yi magana ku ga ma mutane kyakkyawan magana wa aqimu salata ku tsaye da sallah wa atu wa atu zakata ku bada zakka thumma tawallaytum sai ku juya da baya illa qalilan minkum sai kadan daga cikin ku wa antum mu'ridun a halin kasancewanku masu bujirewa dokokin ubangiji a jiya mun fara tafsirin wannan aya mun gabata bauta ma ubangiji shi kadai wanda wannan yana hukunta lallai kadai ta shi da wato bauta ba ce bauta ma Allah ba ana dafa abauta ma Allah kuma abauta ma wani ba duk wani abin da yake sunansa yana da ma'anan bauta to ne ya zama na ubangiji ne shi daya amma amiru ila li ya'budullaha mukhlisa lahu din mukhlisa lahu din shine ikhlasu din lillahi ta'ala ala lillahi dinul khalis addini tsantsa na ubangiji ne duk abin da yake sunansa addini sunansa wato bautan ubangiji to ubangiji kadai za a buƙaci wato za a nemi za a nuface shi da wannan bauta da Allah ta'ala ya ce wa bil walidayni ihsana gani da iyaye kuma ubangiji yayi umarni lallai wato a kyautata musu wa bil qurba da kuma makusanta anan muka tsaya muna magana akan wato daga cikin dalilai da suke jawowa a sami wato yankewa tsakanin yan uwa wanda wato zumunci da kusanci ya hada su da na farko akwai wato zace-zace a gununul marjuha wani abin da yake zato ne ba tabbatarwa kai ba sai kake tsammanin cewa dan uwanka da hannunsa a cikin wasu abubuwa da baka samu wani arziki na rayuwa ko abin da ya kama da wata da dama wani lokaci idan aka zauna da mutane aka tambaye su wai me yasa kake kiyaye da wani sai ka je na gaya maka cewa wato kamar shi a ce bai neman wato in sami alkhairi to in ka je ka bibiya sai ka gani galibi zato ne kawai ko kuma kaman shi dungurungun shi diya abin da na yi ban iya ba a wajensa in ka biya sai ka ga wannan zato ne kawai kuma ko da akwai wannan ma in dai har za muna haƙuri da sauran mutane da muke rayuwa da su ko dai wajen neman arziki ko kuma wasu mai makwabtaka Allah hana ka da wani makwabci wanda yake ba ku jituwa amma haka nan kake haƙuri da shi in dai muna haƙuri da waɗannan to dan uwa shi ya fi cancanta irin wani haƙurin da shi sai a kawo da kai a mai da komi ba komi ba a yi haƙuri da cutar wanda ake samu ko da ta akwai cutarwa da to daga ce abin da ke kawo aljafa bai da zawul karaba akwai kuma alhasad akwai abin da ake kira hasada da wani lokaci za ka ga lallai za ka fahimci cewa kamar wato tsakanin wane da wane wane yana masa hasadan abin da ubangiji ya bashi wanda kuma hasada wata cuta ce da ba ta da gida ba ta da wani abin da ko ina ana samu tsakanin wato iyaye ma sai ka gani wani lokaci mahaifiyanka da mahaifiyanka akwai abin da ke dan shiga na hasara da sauransu wannan da ana iya samu shi ba shi da wani wani bariya hasara inda ya hasara da shi ke da inda akwai shi akwai shi sau da ana iya samu tsakanin yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya ko uwa ɗaya wannan ba wani abu ne za a iya cewa babu shi baki ɗaya ba wani lokaci mun gami da hasara za ka ga in kana hira ko kana bincike za ka ga su kansu iyaye da ubangiji ya ba su tarbiyya tsakankani suna daga cikin wanda suke haddasa wannan wutan hasadan kware da gaske shi wancan ubangiji ya yi shi da duk abin da ya sa hannu in kwandala ne kwandala ɗaya amma zai zama miliyan ɗaya shi kuma wancan shi ubangiji bai yi shi ya yi mashi wata baiwanci amma ba ta neman kuɗi ba da amma sai kaga ana ta nuna masa kamar shi wancan ɗin kai baka da kwazo shi wancan shine mai kwazo to wannan kuma sai ya sai ya bayi kuma duk abin da wancan ya zo da shi da alkhairi sai ya zama yana masa hasada saboda yana jin cewa shi ba zai iya zuwa da wannan abin ba kuma idan aka koma gida kuma zai zama shi bai kuni ba saboda haka duk wasu abubuwa sai ya biya ya lalata ya samu dama to wannan idan an fahimci haka shi ma wannan wanda bai da shi wanda ubangiji ya ba su wato wato amaran tarbiyya sai ku fahimci shi menene shi kuma yake iya wanda shi ma wancan din ba iyawa ai kowa ubangiji ya raba rahamarsa ne ba shi aka ce mai kuɗi ne kadai yanzu za a ga yanzu muka mai da shi zama kamar wani ma'auni mai kuɗi da kaɗai a family kawai shi za a dinga wato gabatarwa a jinkitar da shi in ya gabatar a gabatar in ya jinkitar a jinkitar shi kenan wato ni abin da ya faɗa ko da shi ne auta shi kuma mai kuɗi a yanda wanda ubangiji ya bashi kuɗi in ya fahimci cewa an ubangiji ya ɗaukaka shi to su wanda suke ƙasa da shi shi kuma ko ta fuskan shekaru ko kuma bai su kai shi ɗaukaka ba ya riƙa ƙoƙari yana sajewa da su yana nuna musu cewa ba koyi ba ne wani wani abu ne na rayuwa a ci gaba da yin haka ɗin ai haka ne dole abin da zai zama in ya faɗa za a yi karfa karfa ce dole sai ra'ayinsa to yukuri ya ba su dama su masu tattauna wannan da yawa da an aka haka zaka ga wani lokaci an gane wato bakin zaran sai kuma ka ga wato an mai da koyi ba komi ba sau da hasada akwai shi shi ya sada wannan mugun ciwo ne duk inda ya shiga kawai sai dai a ta kokari mutum ya ta kokari yana yaki da zuciyarsa in dai akwai alkhairi ubangiji ya ba wani wata ni'ima sai ya ga wato a gida ana nema a wannan hasada fa ba wai kuɗi ba kuɗi da ya fi yawa wanda za a ga ubangiji ya bashi ya bashi ilimi ya dauka shi a cikin gidan ya fi kowa ilimi kuma shi ma a sama sada wanda za a ga ubangiji ya bashi mutunci wato za ka ga kusan kama ambaci kowa a gidan shi za a fara ambata ce wai shi babu kowa a gidan da sai bani to don ku fahimta wa rashin ku mai da shi zama arzikin ku kai ma da Allah kada baka ni'imar to kar ka yi wato kar ka musu wato rikon sa kai nan kashi mai yan uwanka yanda za su zama sama dama su maka hasada din ka zama kana jawo su a jiki ko kana mai da koyi ba koyi ba shi duk wani duk wani mai ni'ima kullu bi ni'matin mahsud ji masu iya magana duk wani da ubangiji ya bashi ni'ima da abu shi hasada ba shi da wani babban shi tsakanin kuna gida ko ba ku gida ko ina ana samun haka daga cikin abin da ke kawo aljafa shine wato shine adamu akhdhal afu min al-khuluq ai ma sahula min al-khuluq wani lokaci kamar da na faɗa jiya dabi'u ne za ku gani a ya kamata a jure ma juna a ɗan yi haƙuri kowa akwai da ubangiji ya yi shi yadda ka ga ubangiji wani yayi wani ubangiji ya yi shi da zafi wani ya yi shi da sanyi wani ya yi shi da haƙuri wani ya yi shi da rashin haƙuri wani ya yi to haka da ubangiji ya yi to kai yayin da zaka yi mu'amala da mutane abinda ake bukata shine abinda zai zama ka iya karba kuma ka yi haƙuri ka yi tsaye da karba wannan shine wanda aka manzo Allah ko da al'afwa al'afu shine ma sahula min khulqin nas abin da ya zama ya sauƙaƙa za ka iya karɓa wanda cutarwa ce wanda za a iya ɗan gintsewa a haƙura kar a daji a ce wai dan me shi dan uwa duk yadda muke tare da tare da shi yana bin kaza yana bin kaza ni na gaci a ci gaba da haƙuri haka nan manzo Allah yake cewa wato in dai kamar yadda ka faɗa kai kana sadar da zumunci su ba su sadar da zumunci to wanda za ka ga sakamakon da ubangiji zai maka kamar kana shayar da su wato wato wuta ne saboda wannan wani lokaci shi ke jawowa abinda za mu iya haƙuri sai mu ki haƙuri to kuma sai ka ga wannan ya bayu tun kuna yi ku biyu kai ne kai da shi ne kawai daga baya kun ƴaƴa mata su shiga yara su shiga kowa ma ya shiga shi ne sai abubuwa kuma sai ni maka kuma ya faru in kun duba kun ga a ringimu da yarabawa suka yi in ka in ka koma salsala ce ga asalin su uwa da uba ne suke in ka duba rigima na aus da khazar ɗan uwa ne in ka duba rigima na bakar da takalif da aka yi su ma za ga ɗan uwa ne so rigima ce wani lokaci in aka bari to sai ta ci sai ta ci gari baki daya Allah ta ya kyauta banda wannan kuma sai malamai suka ce kuma akwai takalluful intiqam wani lokaci duk abin da aka mutum sai ya dage sai ya ce shi sai ya rama to garin ya rama din kuma sai ya rami ko kuma ya rama din duk ku aliku zama ba ku da kirki an bata abubuwa da dama an bata zumunci ba komai da idan aka yi dan adam zai ce sai ya rama ba jarumi shine manzo Allah yake cewa alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab lokacin da aka bata mishi yayi fushi shi zai iya marakan kansa to a cikin gida galibi wani lokaci muna iya yin wannan hakurin a waje amma a cikin gida sai gani wani lokaci tsakaninmu da ƴan uwanmu muna hakuri ko tsakaninmu da matanmu muna hakuri tsakaninmu da yaranmu amma tsakaninmu da ƴan uwanmu galibi ba cika haka ba dan uwanka wanda yake uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ko uba ɗaya ko uwa ɗaya dan abin da zaka yi hakuri da shi saboda wani abin da yake maka da cutarwa wani haka ubangiji yayi shi shi ne ba zai taba maka alkhairi wato magana na alkhairi ko kuma ko kuma wato ka samu wata wani alkhairi ta bangaren sa ba sai ka hakuri da shi takallufu lintiqam shi ma wannan yana jawowa idan ma wato an sami abin da ba haka ba sai kuma abu na gaba malamai suka ce al'amal biyu shaykhul wushah shine wato mutum ya daina yin aiki da abin da 'yan tsegun gumi suka kai mashi wanda wannan galibi akwai wannan wani lokaci ka kai ɗanka gidan wato ƙaninka ko yayanka ya zauna sai yarin ka ba shi dama yana kai maka wasu maganganu ga abubuwan da ake maka ga abubuwan da ake maka to wannan kawai sai ka kuma ka ce ko da ba an adalci ne inda alƙalanci kake haka za ka yi alƙalanci ai sai ka ji bangarori guda biyu in ka dage sai ka ji balle shi ita rayuwa wani lokaci ba ka yi wa ka ce wai dole kai yadda kake maɗanka a shi ɗin ba haka zai mashi ko kuma iyalansa aka za su yi masa ba zai yi a samu wannan ba an a samu shi kenan amma kullum ba kullum da samu wannan ba wani lokaci ka iya yiwa ma shi ya fi ga gaskiya ka iya yiwa shi ya fahimci kai kana da san ka tayar shi kuma sai ya mashi ɗan tsauri kaga ashe ma taimakon ka yayi da ma wani lokaci tsegun masu tsegumi ko daga yara ko daga mataye sai su je su jawo abun da za a iya haƙuri sai ba a haƙuri ba nawa nawa za ka gani da can gida ne guda ɗaya suke zaune ko irin wato self apartment ɗin nan guda biyu iyaye suka ba su suka ce ku zauna amma daga baya za a ga rigima yayi rigima an yi an yi wato shari'a an yi shari'a har za a ce mata kai kowa zai nemi gidan haya saboda an kasa ƙuyar juna kuma an kawo bibi ya sai gani ko dai yara suka jawo ko kuma wato mata mata wannan sai sun ji tsoron Allah da yawa mata suka shiga abin da ma tsakanin ka da iyayenka ba shi sana ba kaba je tsakanin ka da wannan uwanka su kuma yara duk yaro yayin da yake wannan yaran tan nashi to fa duk mugun halin shi ba za ku za ku gani shi a wannan lokacin shi ba shi ba kace ba za mu yaran ka faɗa ba wani za ga shi da gurgun da amma yaran sa faɗa ya damu wani lokaci ko da ba wazalin shi aka yi kamar yin wannan rayuwa ce galibi yanzu da yake ba a makarantar allo makarantar allo kusan makarantar ta tarbiyya na gaske galibi in kana maka ta'allo za ka zama a zalunce ka kai maka zalunta sai ka saba dole kawai kai ba ta da ka samu wani da ka fi shi karfi ka yi mishi mugun duka kai ba kuma ta nan za in aka zo aka nan bayan an tashi shi ma ya yi kyara dama ya kama shi wani laifi shi ba ya maka to wani lokaci kamar bai sa malaman mu suke bari ana ala wannan wani lokaci ana fiki sanin rayuwa a nan kake sanin rayuwa ka koya rayuwa haka kamar yaro rigimar yara wani lokaci shiga rigimar yara ba shi wani amfani kuma su koya rayuwa ba wai yaro da zarar ya shiga kai da maka kawai da wanda shi hannu ba wai an dake shi sai ka ce sakarai an ba daɗi ba in kun gana su kansa da hannu shi sai ku shiga amma kuma su su burzu juna wannan shine shi aka shine zai zama wato alheri a wajen su kai zama aikin su kenan su dogara da uban su ko shi ko da mahaifin su ko da mahaifiyar su baba wani ya mun kaza wani wani ya mun kaza kai kuma shikenan kawai dan amma danka ka ji a tarima da kai to kaga duk wannan ba daidai ne ba a to waɗannan suna daga cikin abubuwan da malamai ke faɗa wanda suke kawo wato aljafa yankewa tsakanin yan uwa a kula kwarai da gaske da zumunci yan wantaka ba wasa ce ba yan wantaka ba wasa ne ba a kula kwarai da gaske duk yayin da ubangiji ya haɗa ku Allah ta'ala ta ul arham ba'dhum awla ba'd fi kitabillah ubangiji ya riga ya sanya a kiyaye wannan zumuncin da ke tsakani duk abin da ya hada ku na dangantaka to wannan ka amai da shi wato wasa Allah ta'ala ya ce wal yatama da kuma wato marayu lafazin al yatama daga al yitumu ne asali al yatama dan ne yatim shine sune marayu daga alitumu alitumu asali a yare ana kan suna ma'anarsa alinfirat alinfirat wanda ya zama shi tilo ne shi daya ba shi da wani wanda zai zama ya zama masa cika ko dai mahaifinsa da ko mahaifinsa ko abin da ya gama da wani amma galibi mu a shari'a al-yatim an kira shi da tim da annahu farada an abihi saboda ya zama ya zama tilo ga barin wato mahaifinsa mahaifinsa ya rasu shi baya da ba a kiran ba a kiran wanda wato mahaifinsa ta rasu a kira shi da wato alitin ana kiran wanda mahaifinsa ta rasu a wajen larabawa ana kiran al'adiyu al'adiyu al'adiyu kamar wato dabba ce maimakon wato wata ta shayar da ita sai aka samu wata dabba ta shayar da ita to sai a kira wannan dabba al'adiyu to shi ma maraya ta bangaren mahaifiya al'adiyu ake kiran shi wanda kuma iyayensa ga baki ɗaya suka rasu ana kiran shi al-latif duk da larabawa na da bambanci to sai dai a nan don an yi magana al-yatama kuma duk wani wanda ke alaka da yatama din kamar wato su al-latim din ko kuma ko kuma wato al-aji din wannan duka wannan za su iya shiga amma an faɗi al-yatama wanda iyayen suka rasu maza saboda galibi ana aka fi samun wato matsaloli mahaifi galibi shi ke nasa kudinsa wajen a tabbatar amma yara su tarbiyya uwa galibi da jiki take yi da kuma aikin jiki wani lokaci in dai babu ita ba ta za a samu wani da iya kamantawa ko da ba zai yi tamkar ita ba to shi hukuncin wato maraici a musulunci yana yankewa ne wato da balaga yana yankewa ne da balaga in ya yanke da balaga to wani ya mace kenan an salame maraya bayan na an salame shi ba ai akwai ragowar abin da ya saura na sada zumuncinsa zai koma wajen alkurba ɗin na farko saboda yana nan da kusanci dole a sada zumuncinsa sannan kuma a ci gaba da kuma sada kulawa da duk wani wanda ke al'adis wani za gaba raya ne amma kuma gajiyayye ga ko ubangiji ya yi shi ya da wata nakasa a jikinsa da ba zai iya kulawa da kansa ba to wannan ko da in ya balaga ba kafala za a musu a lokacin ba to amma dai dole sai a kula da shi saboda a sadar da zumuncinsa sai ya zama waliyar al'amarinsa wato ya kula da shi ita yarinya karama ita ma tana tare da wato shi tana tare da wato shi ma wato yaro karami din cewa in ta balaga to yanzu a madacinta yanzu ya kau sai dai kawai a ci gaba da kulawa da ita ta zama ko tana karkashin mijinta ko kuma tana karkashin waliyar al'amarinta za a ci gaba da kulawa da ita amma dai magana a kula da ita bangaren maraici ta wannan kuma yanzu ya kau a tunda musamman ita mace ba koyaushe in take iya kulawa da kanta ba shi ma namiji in yabi zai iya kulawa da kansa ba ta dole a kula da shi galibi a yanzu a saboda yanayin rayuwa da ta canza daga cikin malamai na wani na bin magana yana cewa yanzu rayuwa ta canja yanzu kowa ma sai ga yaro ya kashe ka talatin ba amma kamar maraya ne a wajen babansa saboda yanda aka saba ku gwara kuwa da albarka ku akan nuna in ka tafi irin wajen mu kaduna har ka tsina ma sai ga galibi ya tafi a cikin yan boko to yanzu boko fa baya ci yaro sai shi kai maka shiga talatin a gida sandandan baya iya komi baya iya nema baya iya komi haka to ba dole ka kula da shi ba shi lokaci za ka rabu da shi haka ka ba shi a salwance alhali ka da abin da za ka kula da shi amma dai inda ya riga ya balaga to wannan a shari'a dai wannan babu wato wani abin da ke wuyan ka ne sai ka wani ɗinsa ko da baya da uba ko ɗanka ne in ya balaga har idan ba ka tashi hanyar harka sana'a ka ce to kai na sallame ka to balle kuma wanda yake shi maraya ne kulawa da maraya wadan sai mutum ya yi kokari kwarai da gaske hadisi a cikin sahih muslim da kuma wato ya sauna abi daura abu hatim ibn abi hatim razi ya fitar da shi a cikin tafsirinsa hadisin nizal ibn sajra daga ali bin abi talib daga manzala sallallahu alaihi wasallam manzala yake cewa la yutuma ba'da al-hulum la yutuma ba'da al-hulum babu maraici bayan an riga an wato an balaga daga ran an balaga shikenan sai a koya ma yaro yaro sana'a a koya mishi da rike kansa amma kuma duk da haka ba za a ce wa gurgun ba za a ba za a sare zumuncinsa ba shi maraya kulawa da maraya kafatul yatim ta bangare ce ta bangare ne guda biyu ana kulawa da maraya a karan kansa shi da abin da zai ci da abin da za a bashi wurin ya gina jikinsa a kula kwarai da gaske wajen da abin da yake bukata ya ci ya ci kar a bashi wato a wato a bazace sannan kuma za a kula kuma da dukiya idan ubangiji ya sanya mahaifinsa ya bar dukiya ka a ce za a ci dukiyarsa wanda ba shi da kuɗi wanda ba shi da kuɗi kuma a kula da shi wanda kuma yake da kuɗi a kula masa da kuɗin idan shi wanda zai kula da maraya yana da kuɗi to ya kau da kai daga kuɗin ya fi alkhairi in kuma ya ga cewa shi ba zai yi aikin aikin aiki na aikin banza ba kamar wanda suke suke faɗa to shi kenan sai amma in ya juya ya juya da ma'arufi kada zama yana cin wannan kuɗin maraya ba ba yanda wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gindaya ba a shari'a akwai magana yayi magana lalle akan wato a kula da maraya cikin hadisi da bada ce ke cewa ana wakafin da ce mai ka hata ne fil janna ni da wanda ni da wanda yake kula da maraya kamar wato ya tsunna ya tsunna wani guda biyu ya nuni zuwa ga sababan sa da kuma musbansa a haka wato kowa yana bigira sa ne ba ana magana wai wai kamar kai ne wani waziri wazirin masu Allah ba a'a ai masu Allah yana kan sama kai din ba kuma aikin ka kana naka bigiran sai dai duk da haka kuma akwai wani tagomashi da ubangiji ya wato ya maka tanaji da zai baka a mazalla wani a hadisin ba ke cewa lahu aw li ghairihi wannan wato marayan nasa ne aka bar masa idan nasa ne aka bar masa ya zama shine waliyan al'amarin sa na kusa to wannan banda ba kulawa da shi ma da ba wajibi ne sai a kula da shi li ghairihi wani sa ne aka bari ba akwai wani waliyin sa wanda yake mafi kusa to amma shi ba shi da yanda zai kula da wannan marayan shi ba shi da kuɗi to kai ma suka kula da shi to daga lokacin kuma da ka gama kula da shi tunda marawa ba maraya ka bane shi ke na sai wato kulawa da shi ya koma kuma hannun wani yana lamarinsa gami da lamarin mata lamarinsu yana da hatsari kwarai da gaske saboda haka maza Allah ya ta magana akan mata yana cewa mana ala jariya ta yi hatta ta buluga ja a yawan kiyama ana wa huwa maza Allah ya cewa duk wanda ya ci gaba da kulawa da marayu mata guda biyu yara mata to zai zo tashar kiyama ni da shi muna da kusanci kusanci irin na wato manuniya da kuma wato yatsan tsakiya a menene ya sanya shari'a aka yi magana lalle a kula da maraya wato wannan shi kansa kulawa da maraya in an lura wannan ubangiji taimakon mu yayi ubangiji taimakon mu yayi wajen a kula da maraya kulawa da maraya abu ne mai wahala to amma in ka cikoce ba za ku kula da su ba to kuna firfiya da future criminal ne kawai kuna wato wani hada wa kanku wani time wato bom ne wanda tayin bom wanda ba zai zo daga baya tashi duk kowa sai zai tashi da wani dacin rai ina jin ina ganin duniya inda ya ga wani wata mata ta rike danta tana tarairayin shi ko ya wani wani bayan musa ya riko hannun dan sa zai je masallaci zai ce shi ba abu saka ba ji goma yana jin haushin dan yana jin haushin uban yana jin haushin society baki daya kaga daga nan in ya je ya fada mu mummunan hannu sai babu abin da ke cikin ransa sai sai wato kasawa bushewar zuciya da sanya wato sai ya daukan sa an bashi a banzace shi ga wani abin da yake ganin zai iya samu to bai samu ba to wannan sai ubangiji ya wato ya ya ginda ya mana mu kula da maraya saboda mu ma mu rayu shi ma ya rayu saboda haka wannan shine daga cikin kiba da malamai suke magana cewa a kula wato da da maraya kawai ba za ka ji mazana yana cewa ni da wanda ya rike maraya kamar wani da kaman kaza da kaza ba yana kusanci mai girma wai ka tsammana abin da sauki da abin da ka ji lana ya yi yawa to ai akwai yana da wahala abu ne wanda yake da wahala wanda sai an cije kwarai da gaske sai kuma an yi haƙuri a kan bukatunsa sai kuma an yi haƙuri a kan wato rashin mutunci na shi ma baraya malamai suka ce wannan asabru ala lu'umil yatim al-lu'um shine wato dole zai tashi kana gani ya kamata ya gode maka kan wasu abubuwa sai ka bai gode ba wanda da ana samu to dole sai an yi haƙuri akan wasu abubuwa irin wannan sannan kuma dole sai an yi haƙuri kuma akan butulcewa da zai iya maka za ka iya masa iya ƙoƙarin da za ka yi amma zai ka ga wani lokaci kamar wato ka kasa gamsar da shi ba kuma wani abu ne kawai wani abu ne da ba za ka iya dawo da kadaran ubangiji ba shi ne ka dawo da mahaifinsa shi ne fanke nan ba da mahaifi duk abin da ka masa zai kamar zai kamar wato ba a kyauta masa ba zai iya zama wani lokaci ga baraya din lokaci bayan lokaci duk abin da kake masa ya zama aljazu yanzu shine mai raki lokaci bayan lokaci duk abin da aka masa ba zai ga bangaren kyautayin ba sai ga bangaren kakan kuskure da ka masa wanda wani samu kuskure zamantakewa ba zai a ce za zauna haka nan babu babu wato wani abu da ba a sa ba to wasu marayu za ka ga duk yayin da aka sami wani abin da yake ba shi ne a suke so ba sai su ce an musu haka ne saboda kawai an ga su marayu ne kamar talaka ne shi ma duk yayin da aka wuce a wuce ce an masa haka ne an ga ba shi da kuɗi galibi haka talakawa suke to shi ma maraya duk abin da aka masa ba zai ga abin da aka masa nan alkhairi ba shi kuma kamar yadda na faɗa nake yawan faɗa a wurin wa'azzuka ƙa'ida shi ne wato duk wanda duk wanda baya ganin alkhairi da aka masa to ba zai iya godiya ba galibi ko mace ce kake tare da ita kai ka ga abin da kai ka gaza ta ga abin da wato kai din kake iya yi wanda ka gaza kuma sai ta gode maka saboda wannan ba ma galibi za ga mutane suna kallon abin da aka gaza ne to duk yayin da wani abu ya faru sai ya dinga tsammanin cewa wato wannan abin da ya jawo saboda kawai ya rasa iyayensa ne zai ga abin da shi wannan baraya din ya wato wato shi wannan mai kula da shi yake masa ba daga ciki kuma abin da daga ciki akwai abin da malamai suka yi magana cewa baraya kwarai da gaske a kula wajen ana ma'amala da shi a mishi ma'amala da rahama da kuma wato nuna kauna wani lokaci ko shafan kai shafa kai in kan akan baraya su zai dan ji dadi saboda gaskiya ba yadda zaka yi da wato bushewar rai na wanda ya rasa iyayensa da wato da ruhi zai wahala saboda shi duk inda aka je aka dawo mutuka ya san uban nasa ya rasu to jin ji zai kawai shi ma inda ba ya fasa da ko galibi ba haka bane galibi ai kowa sai yana rayuwa yanzu wani lokaci wani abu da ake marayin ba uban sa ba zai masa ko yana rayuwa da ba za a gani saboda shi dai ya rasa tunda ya rasa dai shi kenan kawai shi zai sai ta ganin wannan abu wato ba dole ya ci gaba da tunawa kwarai da gaske wani lokaci kuma shi maraya sai kaga a wato wannan abin da ke samu ba ta bangaren shi ne kula da shi ne ba ta bangaren wato iyalai ne ko kuma yan yaransa to wannan kuma zai iya control wannan abubuwan ba wani lokaci in ya iya control na sarrafa matayensa wajen a kula da amanan maraya da Allah a kyautata da sauransu to wani abu kuma za ka iya hana yara ba tunda su yara yayin da suke suke tashi suke wato wasanninsu ka yanda ka ga wasa ne ba ka iya cewa ka kai su wasa da wani to kuma kiyaya ma ta zo ba ka isa ka su yaya da wani wani maraya ne ku bi shi a hankali babu ruwansu wanda ka in sun gada in kuma suka ga alamar cewa baba mahaifa ce ta haɗa su ba to za su iya wato duk su shiryo masa duk wasu abubuwa da suke ganin wato za su shiryo masa wanda ba daidai ba su yi masa to galibi maraya yayin lokacin da yake yaro in ba wani hankali ne ya shige shi ba ko ma ya girman ba wani za a ga hankalin bai kai shi mishi ba ya fahimci wannan abubuwa to wannan duk ya kamata kwarai da gaske a kula shi maraya dan an za a tayar da shi a tayar da shi da san jama'a a tayar da shi da rahama a duka kula da duk wani abin da zai jawo in yi wani kaɗai shi ake gani yana yara na cikin tsakaninsu da yaransu da iyayensu ana ta tattafawa ana da yaraku shi za ka shi ya dan gefe to jawo shi kaka yadda in ba ka ba wani bam ne zaka zaka haifin makanka a cikin gidan da kuma al'umma baki daya zai je can can gefe kawai ga yana ta wani zan zan kwallon sa ko ba ana masa kawai tunda shi ba gobe kun tafa da shi ba kuma shi dariya ba shi dariya ba wato wani abu ne a wajen sa to wannan yana daga cikin abubuwa da zaka ga wani lokaci in kana hira da barayu sai kaga ana samun wannan wanda wani lokaci inda inda mutum ya yi hankali daga baya kuma ya kamata ya rika tunawa cewa an masa kaza an masa kaza amma ba kowa ne ke iya tana alkhairai ba Allah ta'ala ya kyauta ah sannan kuma banda wannan akwai magana wato dukiyar shi maraya din dukiyar maraya wannan dole a kula masa da shi kar a kar a wato a bari wato wannan dukiyar tasa ta ta zama ta salmanta ubangiji yayi wato narfa azaba mai tsanani akan duk wani wanda yake cin dukiyar marayu ubangiji kuma kafin nan ma ya ce wal yahshal ladina lauta da kumin khalfihim bi yata bi'afan khafu alaihim wannan ubangiji wani shimfiɗa ya fara maka kai ma ka gaji tsoron cewa in ka bar naka iyalan kana gudun kasu kan wani wato halin tsakani ka yi su shiga ciki ai ba wanda ke son ya bar iyalinsa cikin halin bala'i to shine aka fara gaya maka cewa to to wal yahshal ladina lauta da ku min khalfihim bi yata bi'afan to su ji tsoron su ba suka bar zuriyar su ninki ba ninki su ma fa to wal yaqulu qawlan sadida nan sai magana kafir alaihim suna ji musu tsoron kasu wato tazata to wal yaqulu qawlan sadida in za su magana sai magana wanda yake ta daidai ubangiji sai kuma ya kawo maganar kan azaba wanda yake cin dukiyar baraya innal ladina yaquluna amwalan yatama hulman inna ma yaqulu fi buqunihim nara wa sayaslawna sa'ira Allah ta'ala yake cewa lalle wanda masu cin dukiyar marayu da zalunci wato in ka ci da da ma'rufi wannan babu komai da ma'rufi ka ci dukiyar maraya wannan saboda wato dole da sai da kudin sa za a kula da shi to wannan babu laifi ya an bar masa miliyan 100 shi kuma ya musu ya ce shi take shi kul zai yi sai kuma za ka kai kuma za ka sai dai public school za ka yi aika shi to kaga dole take shi kul kuwa dole duke shi za a ci da za ka zo ka yaran ka wato ka zo ka kashe marayan abin da za ka kashe yaran ka mutane yara goma a ba shi wa wani abin da ake kashe yaro a take school din ma in ka je ka je sai ya gani kusan yaran ka tun primary har jami'a za ka kusan abin da za ka kashe kenan to na ka yadda da wannan da wannan da wannan asara da wannan asara kuma yaran ba ka ga sun sun zo duk su iya abubuwan da ake bukata ba Allah ya kyauta alama haka shine ka gani bayan an zo an duk yaran sun girma ka zo gani masu kula da masu kula da kasa wanda wanda ake rigin mu da su na kasa da waye yan taki su nawa zaka kirga nawa zaka kirga amma za a je a kai yara wasu kudade a ta kashe kudi yi abu na kwakwalwa ba wani abu kawai in an daji an daji Allah ya kyauta a sannan kuma a cikin wannan ma'anar kulawa da maraya shine wanda ya yanda ya rasa mahaifiyarsa wanda ya rasa mahaifiyarsa shine al'aji kamar yadda muka faɗa shi galibi wanda ya rasa mahaifiya ya aka haramta mishi shagwaba ne dan shagaban da zai danyi tsakaninsa da mahaifiyarsa shi kuma wannan shagaban abin da ubangiji yayi mata da san shagaba yara saboda daga nan ne kuma dan adam shi kuma yake samun shi marhama in ya zama wato duk ɗabi'a ne namiji za a dinga ɗauka kawai zama ɗawan taura haka kawai shi babu ruwansa da ɗacin rai za ga yaro ya tashi babu rahama to amma idan ma'amalarsa da mahaifiyarsa wani lokaci wannan shi ke gada masa rahama to shi wannan biya da aka samu wannan to ka aje a bashi a kai shi wajen wata uwa duk wato tsayin dakanta a kai shi wajen wurin wata uwa yar uwarsa wacce take ita kuma kamar zaki ita kamar wata kamar ta cinye shi in ta tsawa kamar da fadi a'a wannan in kuma Allah ta ya kawo mata shi sai ta koya sai ta koya wani lokaci amma ba ba wai ana magana kuma kina yaro fada ba ba ga wani lokaci kuma garin ba a san wai mai yaro mai yaro baraya fada kuma duk abin shi lalace a san gatar da shi duk wannan shi ma kun ga wannan ba daidai bane alhaqu wasat waka zalika ja'alnakum ummatan wasata wato shi ita shi gaskiya na tsakiya a tsaya a tsaka tsakiya to in ka tsaya a tsaka tsakiya zaka ga wato abubuwa suna tafi maka inda ya kamata sai da kuma malamai suna ilhaqi musamman mu malaman malamai mu a irin wannan kasa ta suna ilhaqin ma'anan maraya wanda wato mahaifiyarsa ta fita ta bar shi zaka ga wani lokaci an bar su hannun wato iyayensu mata wanda suke wato mata ya mahaifinsu ne lokaci sai ga yanayin rukun da ake musu ba ruku ne wanda ake bukata ba to wanda shi ma ka ba al'ajiyu ne ba ba yatim bane amma kuma sai kaga shi ma zama ka ba da barba da yatim din ba su kuma shi kuma namiji wani lokaci a shi yasa wato ba su nazari kan soyayya suke mamaki shi soyayya da namiji yake ma ɗansa soyayya na jikinsa rabin jikinsa shi kuma soyayya da yake matarsa soyayya ce ta bukatan da yake mata ita to amma sai ka ga shi dan adam kaga in a haka ne sai ka ga wato in a hankali sai ka ga gwara ka fara gabatar da wanda ke rabin jikinka ba wanda yake kai sai ka bukace shi ne ba za ka za ka za ka so shi dan galibi soyayyan namiji da mace asalin shi bukata ne ai al'ishku ne da kuma wato wani sababa da waye da sauransu amma shi soyayya tsakan danka danka saboda kana son sa saboda shi a jikinka yake sai idan an zauna ne kun gurzu juna tsakanin matarka da kai sannan ake samun wannan mawanda da rahama da waye da kauna da waye duk abin da mutum zai kira shi kira shi da ba shi kuma namiji yanda yake shi yayin da wato ya rigigice kan soyayyen bukatarsa to shi kenan zai iya gabatar da soyayyen bukatarsa akan soyayyen jikinsa shi za ka ga wani lokaci kan soyayya ga namiji ya kici ya kici yewa ta ana shi sakat ko kuma ko kuma wato kan kan wato soyayyen matarsa saboda bukatar da yake mata sai zama ya to mutum da yaransa yana gani ana musu kace kawai su haƙuri aka kawai su haƙuri rayuwa ce ya kuma san ana wanda ake musu to wannan kuma dole sai an ji tsoron Allah a ke ma ki ki guji cewa ko dai ke ki fita ke ma ki banna ki yaran ko kuma ke ma a cikin yaran a cikin yaran ki da wa kika haifa ubangiji ya sallado su ma wasu akan akan naki yarinya ta ki yarinya ita ma ta je ta ma ta je wani gidan yawa ta fito ita ma ta bana ta yara za a galibi wannan ubangiji a haka yake ba ya bar wato irin wannan jarabawan ta yi nisa ku kula da kyau gani duk wanda ya aka bashi amana ya rike wani dan wani ya tozartar to shi ma ko dai shi a kanan kasa ko a ɗansa sai an samu wani jarabawan ta ta maimaitu kuma shi ma ubangiji ya sanya mashi gajiyawa wannan galibi ana sama ku da kyau ku gani galibi ma a wato duk wasu izina da ake bukata a cikin family to ku daina bayan wato wani wurga ido duk wani izina wanda zaka ga wani wani da ya zalunci ya dauki kashe su a hannu to kar baka tsaya kana kallon wani babu wasu da ya kai ana ku babu da ku gani duk wani azalimi insha Allah ko dai shi kansa ko yaransa ko shi matayansa ko wane ne shi ma sai ubangiji ya jarce shi to wannan galibi mai ga mai izina kenan wanda fa ba shi da izina ba ya rubuta shi sai ga wannan abin ya ci gaba sai kuma ba a sami yadda ake bukata ba mata a kula da sosan gaske wajen kulawa da amana da ubangiji ya ba ku na yara ba za a ce ɗungurungun mace mace ba za ta iya zai wahala mace ta iya nuna daida soyayya tsakanin ɗanta da wanda ba ta haife shi ba ta amma duk abin da ke na ubansa ne da kuma abin da yake rayuwa ba shi wase da shi to wannan ku ba a bar masu su wani hakkin su ne kar ku ce za ku haramta ma yara ko kuma ku zagi wani abin zai gani wani yara yana tunawa dan lunch box ne sai ka gani wani lokaci kana iya gane wancan yaron ba ba ba ubansa ba uwarsa bace wata je ta siyo da aka je ta siyo wa sai aka samu wannan ya dan balle wajen wajen a hanya amma ba za ta iya ba dan dan ta wannan balalla ba sai ta je ta dauko wanda ba balalla ba ko ta ba balalla ta ba ba shi shi wanda yake shi ba shi da uwa kana zuwa zaka gane wani mai yake cewa wannan wane ne sai ce a to wa ka gaida kada kai na dakin yana tsalle tsalle yana kada kai na a gidan yace to shi ai kaga uwarsa na gidan kenan shi wanda kuma shi gashi kaga shi yayi dauda yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza ba ta aji tsoron Allah ko ba za a sa ido ka a tsaya kan saboda wani san bukata bukata da ake da shi na mata kuma a kiga musu gaskiya dole in ta yi ba daidai ba a kai mata cewa ta yi ba daidai ba in za ta zauna ta zauna a haka ta san ka ta san gaskiyanka amma ba wai ita ma ta san yayin da ta fita aka ce a yi mata hukuncin da ta yi ma wani waninta idan ta san wato wani dan hankalta zai tashi ta san ba za a je yadda ake bukata ba Allah gyara mana gidajen mu Allah ta'ala ya ce wal masakin da kuma wato miskinai wannan al miskin wato jam'i nan wato al masakin jam'i nan miskin mafa'il jam'i nan mafi'il shi miskin daga zai kai kasan wato daga daga aka ce wani sakana shay'u wato wani abu ya tsaya waje daya ya natsu daga nan ta talauci maskana al maskana wai shi al haja wal faqa wai kamar bukatan ma wanda yaje kamar kai ya bai da kai gida yanzu zauna kawai ka gida a jikinka shine Allah ya raba mana talauci shine aka ce shine aka ce aka ce miskin da miskin saboda wato shi alhada da alfaqa din ta sami wata da cikin ratul maskana ta ta ta je ta samu wato ta yi kaka gida a wurin wannan mutumi da a ubangiji yayi magana yayi ayoyi da dama da kuma hadisan manzo da sallallahu an yi umarni lalle a wato ciyar fi sabilillahi a ciyar ciyarwa yana daga cikin ajalul qurbat wato abinda ake ladansa ke kurkusa a duniya kafin a je lahira daga cikin amfanin ciyarwa ga wanda suke mabukata shine baka bukatar sai ka kawo escort duk waɗannan shugabannin namu inda in ba in ka cire san mulki da wani lokaci wani na iya wato goriyo da su akan mulki wanda wani zai sanya su sami wato wasu masu gadi amma da yawa wani lokaci abin da ke jawo gadi saboda ka tsoron kan wani ya kashe ka kan kuɗinka to galibin al'amari kuma wato turba na wato gadi in kana son gadi na kurkusa shi ne duk abin da suke bukata ka basu su talakawa su ga cewa kana community services dole aiki ya al'umma ana ganin wato kana dan cewa wani abu ba ka ce wai kai kana rayuwa a waje ɗorayi ba kuma an san cewa wato zakanka da za ka yi kusan mutane da yawa za su shaida zai an shaida kana zakka amma sai in za ka nashi zakka kace akai zakka ka a daga kake yi da ka ga zuwa dan wannan ai wato wannan ai su su kuma kuma in ka nashi zaka tafiya kuma su kake bar wa iyalan duk wanda ya tashi kaga yayi gida a waje ai ba shi ne shi ke tsare iyalan ba in ya tafiya wa in ya bar ba ya bar hannun jama'a ne ba in yana in yana ganin zai iya zai iya wato rike su to je daji yayi al'umma su ne tsaro to yayin da ka dan dauka ka san masu to wannan kaga shi kenan ko gobara ake a gidanka kan kace ko ba sun shiga an ce wasu an ta'adda sun shiga gidanka kan kace ko sun je sun shiga ta ba wani lokaci ba a ganewa sai ka ga masu kuɗi su rowa su kuma talakawa hasada to ba san wanne ne za a yi ba wanne ne zai kai kana da shi wato shi mai kuɗi rowa Allah ya bashi ya bashi amma kuma ya gani yake za su kare shi kuma talaka biya yadda ya gani shikenan yana tsaki an faɗa musu kura Allah ya kyauta to a dai ciyar ciyarwa takan jawo tsarkaka tsakaninka da Allah ta'ala sannan kuma duk wani abin da ka je kai na kurakurai wajen nema to wannan ubangiji sai ya zama wani tsarkaka ne daga asalin wannan kurakuran a zawar anan almudahala ya shiga dan wani yake halal yake haram wato ta shiga to wannan sai ga ubangiji ya tsarkake ka daga wannan abin da zai iya tambayan ka din manzo Allah yake cewa jin hadisi sahihi yace ya ibn adam Allah ta'ala yake cewa ya ibn adam anfiq unfiq alayka yace ya dan adam ciyar ka ciyar za ka ga sakamakon ciyarwanka a wajena haka wannan wato kamar wato garanti ubangiji ya baka a cikin hadisi manzala yake cewa duk ranar duniya duk safiyar duniya za a samu wani wato mala'ika wanda zai taso zai tashi mala'iku guda biyu yana cewa ya ubangiji duk mai bayarwa ka kawo masa da madadi na alkhairi duk wani mai hannun jarirai to ana kawo masa wato asara talaf talaf shine asara to kaga wannan dai da da muna kulawa to da yafi amma da yake galibi jama'a ba ko zakan za a zai gaba zakka ne yanda Allah ta'ala yake so ba zaka galibi mu zakkan da muke yi wani abu ne wanda muna muna kokarin wato kwaikwayo turawa kai qur'ani ce maka ka bada zakka fa kuma wannan hakki ne na wato wa talakawa ba wai ba wai bisa billahi zaka ba ba wai sadaka ne ba akwai bangaren sadaka in zaka yi wannan shikenan amma masu kuɗi da yawa yanzu ana za a gani inda za a dinga lissafo maka so a ce wai to da Allah wai kuya kuke bada zakkan nan saboda mu dai har yanzu ba ma ganin wanda suke kusa da ku suna shanawa ko kuma kamar da na sha faɗa zakka za ta shi zai ga an kansar zakka a ce wai al'umma wai ai talauci yayi yawa to talauci yayi yawa kuma zaka iya zaka iya wato azta sai duka ba za a raba dubu uku uku wannan ga dubu uku ko kwana ko kwana shinkafa wannan ai ba ai ba zai saya ba cikin dadin rai balle wanda yake da iyalai da yawa a ba su dan yawa su ba su shana wata kila sati shekara mai zuwa ba kaza suna gabatarwa suna jinkitarwa su ba kila ma an ubangiji ya sanya da albarka kaga su ma sun yi sun yi zakka din a cikin hadisi manzo Allah ita kuna rawa bi shiqqi bi shiqqi tamara wato ku ji tsoron ku ji ku ciyar kuma ku wato ku guji ku sa makan ku wato wani hijabi tsakanin ku da wuta ko da ku da tsagin da biyu ne wato wannan wurin kai kolwa na kan mu raina abinda za mu yi da sunan wato ciyarwa saboda ubangiji a ciyar saboda ubangiji kar kuma a dage a cewa sai an bi ta ɗabi'an talaka wani talakan biyan da ka yi da shi ba shi da godiya yana da mutunci tsakanin shi da ubangiji ma yana mutuncin balle tsakanin ka da shi wanda sai a yi haƙuri kakka ce ka rantse ka ce kai ba za ka bayar ba yayin da abubakar ya rantse ya ce ba zai ba misba ba daga cin abin da ya saba yana ba shi sai ubangiji ce wala ta li'ul fadli ta ala ce kar ku rantse ku ce ba za ku bayar ba ku bayar a haka abubakar kuma ci gaba da bayarwa Allah ta'ala ya ce wa qulu lin nasi husna in za ku bayar an za ku yi magana kuma ku yi magana ma mutane magana mai daɗi wannan haka ne wato asim ya karanta kuma ɗalibansa ma kasar karanta ibn kafir da abu amir da ibn amir sun ce husna da zamul ha wasu daga cikin makaranta kamar su hamza azayya da kuma alkisa'i sun kan dama hamza da kisa'i wani lokaci suna tafiya tare hamza azayya shine malamin kisa'i kuma ɗalibinsa sau wani lokaci wato ira'a su tana yin shige kwarai da gaske su sun karanta da hasna wato ba husna ba hasana haka sun karanta ta akwai riwaya shadda na ubay ibn ka'ab da kuma talha ibn musarrif shi kuma suka karanta da husna to amma wannan ta fuskan yare a larabci wannan akwai akwai matsala da ita wannan riwaya ce shadda ba wai ana kato da ita ba kawai in ka sani da ita cewa wasu daga cikin su ubay ibn ka'ab suna karantawa da wannan an ka ce husna to a yaren larabci zai zama akwai iskali sosai sai an sha wahala wajen an duba a gara ba suna faɗa wannan ko ba sa faɗa amma an ka ce husna ko hasna to wannan babu da bidu wannan larabci zai ɗauka shi larabawa ba ta cewa wato husna kawai su bar shi ba wai sun mashi ibafa ba ne ko ba wai sun mushi ma'arifa ba kawai su kawo shi a haka ba sa wannan za ka gani in dai suna son su faɗe shi a irin wannan siga ne sai dai su mashi su kawo shi alzalamin ko su kawo shi ibafa ga lilladin asal husna alhusna kun ga alhusna inda lamun ya zo to wannan duk aka larabawa suke suke kawo shi malamai suka yi magana akan cewa su wane ne ake magana da su akan abin wannan duk su duk shi ma yana daga cikin abin da ake yin wasu cima wasu cima wato ahli kitabi koko daga nan magana magana kuma ya juya zuwa wajen wato mu al'umma ta manzo Allah wa qulil lasi husna wa aqimus salata wa atuz zakat wannan da an yi magana mutanen manzo Allah ne sai zama kamar jumla ce da aka yi tiradunta wasu daga cikin malamai sun faɗi wannan cewa ana magana al'umma ce ta manzon Allah amma galibin malamai wanda za a gaba ba a cika yin sabani ba ana magana wannan duk maganar wato yahudawan ne shi yasa ai gashi an azaba ce sun matawallaitu illa qalilan minkum ku fa ba ce al'umma manzon Allah sabban sa ba su yi wani tawallaitu ba su sun rike dan haka magana mafi inganci wannan ana magana wato su kansu a wato su yahudawan ne ake ba da labarin cewa daga cikin abin da aka ce shine maqulul lasi husna in za ku yi magana ku yi magana wato ku gaya ma mutane magana mai daɗi jima' na alhusna alƙaunul hasan shi ne wato al'amur bil ma'aruf wannan ya'amul munkar shi ne in za a yi magana a yi magana wato a yi umarni da kyakkyawa a hanyar da mummuna wannan shi ne jima' abin da yake haɗa duk alhusna ɗin amma abin da ke fara zuwa a nan su ne gami da wato yahudawan zamanin manzon allah shi ne wato in za su yi magana su yi magana na gaskiya kan annatakan manzon allah sallallahu alaihi wasallam kar kuma su ɓoye wannan shaida ɗin wanda wannan shine wato abin da shi fasara da muqatil ibn hayyan ne yace qulu fi muhammadin sidqan annahu nabiyyun wala taktumu amrahu ku yi magana magana ta gaskiya kan annaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku koyi al'amarin sa to wannan shine wa qulu lillahi husna sai zama annas anan ana magana su sahabbai da manzon Allah in za ku yi magana ku ba da shaida ku ba da shaida shaida ta gaskiya wannan shine fasaran da shi muqatil ibn hayyan ne banda shi kuma sai ruwaya da ake da shi daga su abdullahi dan abbas wannan ruwaya ce wacce take akwai magana kan abin da dinta yake cewa al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar wato qulul lati husna abin da ake magana shine wato ayi al'amru bil ma'ruf kuma da kyawa kuma ayi hayi daga mummuna wannan wannan shine shi ma maganar abul aliya da sauran malamai da yawa akwai magana ta Isma'il ibn Khalid al-Bayyi cewa wannan ayan ta sauka ne akan wato gabanin a falata jihadi kaga shi ma kamar yana da ra'ayin cewa wannan ana magana ne da al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abin in ka in ka karanta wannan to abin da yake magana wato lokacin da ake da halin rauni shine a tsaya a ta magana kyakkyawa tsakanin mu wanda ba musulmi ba amma wato ayan an dan rage mata karfi wannan shine wato anasku anan nasku anan shi an dan rage mata karfi yayin da aka saka manzo Allah da aya ta jihadi shine yayin da wani ke son ya ce ma addini ya ma addinin musulunci ya lakace hancin addinin musulunci to muna da dama mu tsarara mushi mu nuna mushi cewa al-islam ya alu wa la yu'la alayhi wannan shine abin da malamai suke magana akan annasku da aka yi magana amma ba haka ba wannan magana ne tana wannan ayat tana magana ne akan wato yahudawa wanda kuma wanda baya hada mu babu shiga cewa lalle yayin da zamu yi magana mu magana magana kyakkyawa magana kyakkyawa ba shine ko mu yi wato munafunci ba mu yi mudahana a'a al-mudara din dai almudara shine wato kai ba mutum magana mai kyau amma kuma ba tare da ka wato fita daga biyar ubangiji ba in za ka masa magana akwai abin da wani lokaci za ga wani yayi kai ba shi kake so ba amma sai ka dan sai ka dan wato ka dan yi mishi dan yaƙi amma da yadda kuma kana nan kana wato kamewa ba za ka yi abin da ubangiji baya so ba ba za ka mishi munafunci ba ko ba za ka dan yi haƙuri da shi akan wasu wasu abubuwa da yake zuwa da su duk da wannan ka san kai ba shi ne ra'ayinka ba ko ba shi ne abin da fi dacewa ba ka dan yi mishi kara wannan shi almudara ba shi almudahana shine abin da kasancewa ubangiji baya so ubangiji baya so amma kuma sai ka ga sai ka wato bita nashi akan haka kamar irin hadawan nan ka san wannan abin da yake yi ba shi abin da ubangiji ya ce ayi ba sai ka ce haƙun ga yayi gaskiya ka ce ba ya zo a hadisi to kaga wannan abin nafinci kake masa kana kai shi zuwa hawiya ne wato saboda kawai abin da ke hannunsa to wannan yana daga cewa wato qulul lillahi husna za ku yi magana ku yi magana kyakkyawa sannan kuma wannan qulul lillahi husna ba yana magana cewa idan mun ga wani abin da yake ba daidai ba ba za mu hana ba wannan kaga wannan shi sa suke cewa al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar an nahyi 'anil munkar dole kuma yayin da kake munka wanda ke munkar dole an sai an hana shi dole kuma sai an an wato ga ya mishi abin da ba shi yake so ya ji ba to kaga wannan ai ba ba zai lazumta dole sai an ga ya mishi abin da wato yake lallasan magana ce ba a'a al-husna a wannan babu shine a ga maka cewa shan kayan maye da kake ba daidai ne ba zalunci da kake matarka ba daidai ne ba kaza da kake zalunci shugabanni ba daidai ne ba wannan shi ne alhusna din ba wai a je a ce ka je wani shugaba ko ba za ka iya gaya mishi gaskiya ba amma kuma ka ce wai ai saboda a ce kullu lillahi husna to ina kamar hadisin cewa kalmatu haqqi inda sultanin jaiz ai ina kamar wannan hadisin ai dole ka gaya mishi gaskiya wannan shine alhusna a wannan waje din amma ba wai shine wai a gin a gintsi a ce wai talaka suna lafiya ne ba kun je ku annashi ko ku gaya mishi gaskiya ku ce talaka suna lafiya ne ba ba da lafiya ne ba mu da security ba mu da awanci ba mu da komai kullum mai kashe mu ake yi sau da aka dole in aji an haɗu da shi a gaya masa ko dai wato a wanzar zaman lafiya ko kuma za a ga saƙonmu lokaci zai yi ko? Allah ta'ala ya ce wa a ƙi salata kuma ku tsaye da sallah sallah a tsaye da ita don bai ce a yi sallah ba ba sallah kaɗai ba wannan ya kamata sallah a tsaye da ita tsayarwa wato shi ne a yi ta daidai wa daida a yi ta sallah ba za ta zama an yi ta daidai wa daida sai ta haɗa sharɗi guda biyu ta hada sharaɗin farko da ba al-ikhlas an yi ne dan ubangiji ya zama ubangiji kadai aka nufata na biyu kuma shine kuma a zai shi a gina wannan sallah akan mutaba'a akan sallu kama ra'aytu muni usalli yanda manzo Allah ya koyar da yanda ake sallah haka za a yi ba yanda mutum ke so ba galibi wato gama garin musulmai ba a samu su suna yin sallah zan wani amma galibi kuma wajen sallah din sai ga suna cewa rashin sallah ne irin na malam wani shi kawai inda malam wani zai yi da kuma wannan kuma ba inda aka ce kai haka ba inda aka ce a yi sallawa irin na malam wani shi daya don shi kawai sai dai ka ce za ka yi irin nasa saboda kana tsammanin wannan shi ne abin da ya fi ne da sunan maza Allah sallallahu alaihi wasallam amma asali wa ake ce abi an ce abu maza Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma sallah irin tasu aka ce ayi sallu kamar ra'aytu ni usalli khudu anni manasikakum to wannan haka ce ibada haka ibada take ba tsaya a ce za a yi wani kana ba Allah ta'ala ya sanya yi wa maza Allah biyayya wato a lamarin ibada shine shi kadai wanda ke shine kawai garanti din amma kowa kana da dama yayin da ya ce kai abu ko kuma yayin da yake yin abu ka je ka hada a ga ma'aunin shari'a wannan shine abin da wato yake akan duk wani wato wajibi wa atu zakata kuma yace a bada zakka wannan zakka zakka na fariba zakka na da ubangiji ya farlanta wannan yana nuna maka cewa wannan abubuwa ba wai tun a wannan tun a zamanin manzo Allah ne aka ce ayi ba tun a zamanin sauran annabawa duk an ce ayi sallah kuma an ce ayi zakka duk wannan wasu abubuwa ne aka ce ayi zakka zakka wato muka zo Allah ta'ala ya kawo mu gaban da zamu magana kan zakka insha Allah zamu yi kosar da bayani akan wato hukuncen hukuncenta daidai gwargwado dai wannan kusa hukunce hukunce kuma sai dai bayanin da muke kanta hadisai ko kuma fiqhu sai mu tattauna Allah ta'ala sai ya ce thumma tawallaitum sai kuka juya da baya wato duk abin da ubangijin nan ya gaya muku ya rike alƙawari da ku yace ku yi su sai kuka juya da baya illa qalilan minkum sai kadan daga cikin ku ne suka aikata kadan daga ciki to wannan shine shi za wasu daga cikin malamai suke cewa in zai addu'a sai ce Allahumma ja'alni min al-aqallin ya ubangiji ni ka sanya ni daga cikin kadan kadan din ne galibi mutane galibi zaka gani san zuciya suke bi kadan da ne ake samu suna bin abin da ubangiji yake so shine aqallina din to kuma abin sai ya zama lamarin game da ahalin kitabi abin kuma sai ya zama ya wasirance gab da zuwa manzo Allah sai zama abin ya ci kurkude su sun zama wato maha'inta Salman al-Farisi yayi ta yawo yayi ta yawo lokacin yana neman wato addinai addinin da zai rike wanda kuma suke rike addinin da gaske amma farko al'amari da ya tashi zuwa sai ya je ya tsinci kanshi a hannun wani wanda yake bai masa tarbiyya a shi mugu ne to amma dai haka bai kasa abu yawa bai ce wannan muguntun da yake wajen laifin addinin bane shi kamar da wasu ke faɗa musulmi ya ji yayin laifi kuce laifin musulunci ne a ai musulunci daban kuma shi abin da ya daban inda aka mai ta yawo wajen akalina din ne har yanzu take zuwa ga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka ake ake bukata a kai din ka zama cikin wato mafi karancin mafi karancin mutane kaka ce wai kai zaka ganin sauran mutane yadda suke ne za ga wani lokaci azo azo za a yi za a yi bukukuwa haka ka ce kai duk sauran al'umma suna bada iyalinsu wataya amma kai baka bane a wataya sai ka ce to kai saboda kai kana bin Allah ne da manzansa kai haka Allah ya ce kar ayi wataya yanda wanda kuke bukata ba inda zaka ce ba wanda wani zai kawo maka ce wai zai halarta ya ce wai saboda kawai an ce an za a yi biki a dan da ki dufafa a da ki ƙwarya ai waye kuma a ce wai a je farm center kuma a bar wata wata mata da maza da mata kuma tana barman turji a wurin ai ba yanda zaka ce wannan wai mutunci ne wanda kai za ka san kai za al'ada kake yi da kuma dai dan yi social socialization dan ji dadi din social usazin nan dai shikenan in ka je shikenan to kaga kaga shikenan in Allah hada ka da masu masu bidiyo masu bidiyo sai da kaza malami kana wa'azi kuma a ce daga malam walafa shi ma dan kulab ne a da a kula kwarai daga sai wannan fa an taba yi an taba yi ne shi za ku dai na faɗa wannan an taba yi za ga ka zo kana usazanci to inda inda ka sai ka fara usazancin ka hakura kakan daina usadancin sai ka ce a yau lokacin mutuwa bane kawai shikenan ai tuwa bai ne yanzu nake eh in kuma in kuma a yanzu kana cin usadancin ne to kaka je kai ba wani abu da zai kai ka ce wai za mu je wai ai mu shiga cikin su ne bari mu shiga cikin su ai in ba mu shiga cikin su ba za mu ga musu gaskiya ba inda aka ce wai ka shiga cikin mabalata wai ka gaskiya a haka a sai dai ka shiga ka daya ka ga musu gaskiya kai kuma ka fito amma ba ka ce bari mu dan zauna wajen mashaya mu sha tare ba wannan akwai akwai akwai mu gani kware da gaskiya haka Allah ta'ala ce kuma tawallatu illa qalilan minkum wa antum muridun kun yaka kuna masu bujirewa kun bujire ma wato wato lokacin ubangiji kun bujire ma wato alƙawarin da ubangiji ya muku kuma da sannu insha Allah in ku je lahira ubangiji zai ba ku sakamakon wato kai alƙawarin nan da kuka yi masa dan alƙawari da ubangiji zai ya sanya zai tambaya to wannan duk ubangiji yana gaya ne idan muwa da izina ba wai yana gaya bane bane dan ya zama wani asatirul awwalina wannan labarin mutanen baya a'a ana gaya dan muwa da izina wannan abubuwan da ubangiji ya rika ibn kathir ka faɗa cewa mu asatin nisa'i ya faɗa irin wannan saboda duk wannan mu ya hau kanmu ya hau kanmu duk wannan abubuwan dole mu kiyaye dole mu kiyaye wato bauta mu Allah shi daya mu bi iyaye sau da kafa mu bi sada zumuncin mu mu kuma wato sada zumuncin maraya da kuma miskinai ko mu ga mutane magana mai daɗi kai mu dinga yana alfasha kan mu dinga mu dinga faɗan manganu haka ka ce ai shi babu mutum babu ruwa sa shi zai iya faɗan duk mun zana manganu da ya gada ba ai yancin sa ne wannan ba inda aka ce ka faɗa abin da gada ba cewa aka yi fala kul khaira awliya sumut ba komai zaka sa a facebook ko a status ko a babi wannan cewa akai kan qul lasi husna ka faɗa kyakkyawan magana a magana ce ya fasara me kyakkyawan magana ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut to wannan shine kaida musulunci ba ka faɗa abin da gadawa ba insha Allah za mu je tsakatin anan sai mu je ragowa kuma alƙawarin da ubangiji zai ci gaba da gaya musu a aya ayoyi da makanta gobe abinda makanta da Allah ya ba mu lada abinda muka sallallahu alaihi ya fi mana صلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين ما شاء الله